Profesa ga sunan zaune baya bita أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله هم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba masu girma manya-manyan maluma da muka haɗu a wannan masallaci a wannan jami'a tamu makarantar sheik abubakar mahmudu gumi tare da mu akwai vice chancellor na wannan jami'an sheik dr ahmad abubakar gumi da sauran manya-manyan maluma ahadus sunna daga ko'ina har ma da 'yan uwana 'yan izala sauran kowa da kowa ina farawa daga son addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu shakka muna cike da murna da farin ciki da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya mana wannan baiwa sheikh dr muhammad kabiru haruna gombe ya yi bayanin makasudin mu kaduna bayan mun yi taro da ɗalibai masu tafiya karatu a jami'ar nijar sannan kuma akwai wannan taro mai albarka wanda ya haɗa ƙungiyoyin addinin musulunci a najeriya baki ɗaya domin mutunkari matsaloli da damuwa da ya addabi al'ummar musulmi baki daya wanda yau an zauna an tattauna kuma mun so hangen bakin zaren ina ya kamata mu je me ya kamata mu yi ahalus sunna idan mun haɗu matsalolinmu mu yamu muna iya warwarewa amma ko waɗansu matsaloli da ya haɗa ahalus sunna da wanda ba mu ba akwai bukatan mu haɗu da kowa muddin haduwar ba zai taba mana aqidar mu ba kowa ya tsaya a irin fahimtar sa amma akwai abin da ke tinkarin al'ummar musulmi wanda ya kamata su hadu don su warware wa junan su wanda in muka tsaya mu kadai suka tsaya su kadai ba za mu iya warwarewa ba amma in mun hadu muna iya warwarewa larura ce saboda haka wannan haduwan muna fata Allah ya sanya albarka mai yawa sai Allah ya yi mana gata aka samu fuskoki daga ko'ina manya-manyan maluma waɗanda suke da alaƙa kai tsaye da wannan jami'a ta sheik abubakar mahmud gumi waɗanda suke da alaƙa kai tsaye da wannan ƙungiya ta mutar jama'atu ya zarar turbidiya wai kamata suna duk malamin da kaga ya shigo wannan yana da wannan alaƙa kai tsaye da wannan ƙungiya mai albarka da wannan gida da wannan jami'a mai albarka shi yasa nake ba su haƙuri da ya kamata a ce mahalarta wannan taro su iya sauraron koda minti biyu ne na maluman nan su yi mana sallama mu ji daga gare su da fatan alkhairi amma babu lokaci ina fata za mu sake sanya rana mu aika da goron gayyata mu zo mu zauna haɗuwarmu nan ba na haɗakan kowa da kowa ba a'a wata rabita ce ta ahlus sunna da za mu zo a wannan cibiya namu mu kuma ƙara duban me yake damun mu kafin mu haɗu da wani wasunmu saboda haka ina ba wa sheik abubakar muktar yola haƙuri wanda yana nan ya kamata a ce da yawa suna jin wa'azinsa ya kamata a ce ya ce wani abu allah ya ba da haƙuri ina ba wa sheik professor mansur isa yalwa wanda yana tare da mu a nan malallawan abubakar ya riga an yi muryarsa saboda haka akwai dr ali yunus shi ma muna tare da shi akwai barista ishaq adam rijiyar zaki da kano professor zubairu madaki dama ya saba zuwa amma da dai za a iya jinsa a yau dr abdurrahman sani yakubu mukan ce da shi izala gaba daya shi ma duk ana tare da shi dr salihu barau shi ma daga jalingu taraba yana nan dr abdurrahman idris jos shi ma yana nan sheikh abdulmutallib gusau a kano duk da gashi nan imam adam abdullahi shi ma yana nan malam nura as-salafi katsina yana nan malam sani abubakar yar aduwa yana nan malam anas as-salafi kano yana nan dr salim usman kano yana nan malam kamis nasiri kano yana nan dr kabir adam adamu lamido gora daga taraba shi ma yana nan akwai malam abba dorayi shi ma yana nan saboda haka akwai dr sadau jibrin salihu shi ma yana cikin wanda suka taho don halartar wannan taro mai albarka da sauran waɗanda ban iya kira ba in aka ce kowanne za a kira ya zo ya ce wani abu lokacin ba zai ishe mu ba amma muna fatan wayannan maluma da muka ambata kowa da irin matsayinsa muna ƙara girmama ku muna ƙara muku fatan alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi da kawai ma nuna fuskokinku a irin wannan taro Allah kaɗai ya san farin ciki da murna da jin daɗi da ahlus sunna wal jama'a za su yi na wannan ƙasa da ma duniya baki ɗaya wannan yana nuna haɗuwar ahlus sunna da murnan mu da farin cikin yan uwa musulmai an yi karatu masu yawa an kuma ƙara jaddada mana imanin an ƙara nuna mana matsayin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi komai rashin adalcinka komai ƙiyayyarka ka san waɗannan su ne masoya manzon Allah sallallahu alaihi waɗannan fuskoki masu daraja su ne masoya manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi tun da aka zauna a nan daga wanda ya fara har zuwa shugaban majalisar malamai na ƙarshe me ake magana ƙalallahu ƙala rasulullah Allah ya ce manzon Allah ya ce amma idan majalisa ce irin ta ‘yan bidi'a in an yi sa'a a samu faɗin Allah sau ɗaya amma mafi yawan labarin shehinai ne da waliyai da mafarki da kaza da kaza da kaza haka ne ko ba haka ba mun yi musu adalci abinda suke kai kenan amma kuma sai su rika tuhumar mu da kiyayya ga manzon Allah duk wanda ya tuhume mu da kin manzon Allah Allah ya isa wallahi mu ne masoya manzon Allah wallahi mu ne masu kare manzon Allah saboda haka ya ishi aya ina fata malaman sunna ku ci gaba da bude darussa daban-daban na ƙara karantar da mutane yadda ake soyayyen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yadda ake ƙaunar manzon Allah mutane su gane waye manzon Allah su gane darajarsa kuma a tsaya wurin kore duk wani ƙarya da wasu karamomi da waɗansu labarin da aka bayar wa manzon Allah wanda ba haka shi yasa ba za mu gushe ba muna yabawa muna kuma yin addu'a ga kwamitin shura na jihar Kano babu shakka sun yi abin da ya kamata da aka tuhumci malallawar abubakar da tuhumce-tuhumce da aka yi a kansa sun kira shi kuma an zauna da shi duk da cewa ba su fitar da sakamakon me suka yi ba amma duniya ai ta soma shaida me aka yi kuma kowa ya ga me aka yi tambaya ce da me da ansa saboda haka wani lokaci dama na waje sukan yi hukunci akan abin da ke faruwa to kwamitin shura kun yi abin da ya kamata kuma mafi yawan yan wannan kwamiti ba ahlus sunna bane shi yasa ma saboda adalcin da suka yi da abin da aka fara sauraro har waɗansu ma sun kai musu hari da zage-zage wanda rashin mutunci ne rashin da'a ne. ina fata kwamitin shura za su ƙarasa aikinsu su yi adalci su ba da rahoto na gaskiya a bisa abin da suka gani wannan zama ya ƙara nuna mana malam lawan abubakar masoyin manzon Allah ne malam lawan mai ƙoƙarin tabbatar da haƙoƙi ne na manzon Allah ne ahadu sunna masu ƙoƙarin tabbatar da ƙaunar manzon Allah ne duk inda ka ji ana rigima da su an taɓa manzon Allah ne muna son manzon Allah fiye da yadda muke son rayuwarmu fiye da yadda muke son iyayenmu fiye da yadda muke son 'ya'yanmu mu ne muka karanta tarihin zaidu bin dafira wanda aka kama shi a makka aka tsare shi ya san za a kashe shi kafiran maka sun fita don su kashe shi suka ce me kake gani ka san yau za ka bar duniya me kake gani da a ce yau muhammadu ne a hannunmu za mu kama shi kai mu sake ka mu halaka manzon Allah ya ce wallahi manzon Allah yana madina akan in ji labarin kaya ya soki manzon Allah gwanda ku kashe shi sa abu safiya ne ce mara aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi muhammadin muhammadan ban taba gani ba lokacin da musulunta ba abu safiya ban taba ganin yadda ake soyayya yadda sahabban muhammadu suke son muhammadu ba irin yadda na ga maganan da ya fada manzon Allah na Madina akan kaya ya soke shi gonda shi an kashe shi karshe sun kashe shi saboda haka ahlus sunna duk inda suke aqidar mu kenan kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya mana sharri yace ba mu kaunar manzon Allah ƙarya yake duk wanda ya bi asalin karatu mallawan shi yasa muka fada kokari yake yi ya bambance menene matsayin manzon Allah da irin abin da ake jinginawa zuwa gare shi kuma na ji daɗi mun kuma ji daɗi da yadda da aka yi zaman dottawa suka ba da shawara cewa malallawan ka kiyaye kaza da kaza da kaza mu ma a matsayin ƙungiya ina ƙara jaddada irin maganan da wa'annan dottawan shura suka yi maka ka ƙara lallasa muryarka ka ƙara sassautawa ka ƙara gyarawa wurin isa da saƙon Allah saboda kada makiya su yi mana mummunan fasara ba kai kaɗai ba duk wani ahalus suna ya yi taka tsantsan da me zai faɗa don ƙoƙarin a juya mana ma'anar abin da muke kai a ina wanda ya kamanta manzon Allah da rakumi ina yake ina wanda ya kamanta manzon Allah da hankaka ina yake to saƙon ahalus sunna majalisar shura muna jira mu ji me kuka yi akan wayannan muna jira muna jira a kira su waɗanda suka kamanta manzon Allah da raƙumi mu ji yadda ma'allawan abubakar ya ɗauko littafi tiryan-tiryan ya kare kansa sai sun kare kansu in ba su kare kansu ba ya tabbata zalunci ake so a yi wa ahalusu babu shakka mun yaba wa majalisar kuma idan ana haka kowa zai iya bakinsa kowa zai iya bakinsa zai san me zai faɗa kan manzon Allah kawai an mai da ɗaukan sunan annabi in ba a ƙaunanka kawai sai a ce bai son annabi amma su ke zagin annabi ta hanyoyi daban-daban ahalus sunna kun taɓa jin wani ya haka saboda haka wajibin ahalus sunna mu ƙara gyarawa mu ƙara tausasawa don mu gyara ɗazu nake kawo yan uwa wani labari da bbc ta taɓa ɗauka a najeriya kowa ya sani yayin da ake tantance gwanin da ya fi gwaninta wurin abin da ya faru wani dan a caba da ya hau mashin a sai sai dan sanda ya tsere shi bai san dan sanda ba ne sai ya goye shi ya rage mishi hanya ba tare da ya karbi kokobon sa sai da aka zo police station yake to sauke ne na yana saukansa sai cewa dan a caba ya ce to ka san dama za a yi tambayar takardu tun da naga kai mutumin kirki ne kai kaza kai kaza kana da takardu sai ce bai da takardu to tun da kafin ya hawaye mishi wannan tambaya lokacin da suka yi gidan 'yan sanda sai ce to dakata yana dakatawa sai ce to kashe mashinka na kama ka baka da ina takardunka babu ina kaza babu kaga dan a caban nan ya mishi alheri ko amma yanzu ya yi ƙoƙari ya yi mishi sharri ɗan sanda don a kama shi da ya tashi don kiran 'yan sanda su zo don a kama wani ɗan acaba ɗan acaba da ya gaba mafita sai ya daka ihu ya cafke shi yana ihu yana dukansa ana me faru ya ce ya zagi annabi ne ya zagi annabi kaga kenan yanzu shi ya samu kariya ta yadda ainihin wato zai samu tsira da kansa a babu shakka duk inda ka shiga damuwa ko manzon Allah ya kai ya bada kariya ka iya daukan sunansa ka samu kariya an taba wani zanga zanga a nan jihar Kaduna da waɗansu lokacin an baci sunan manzon Allah aka fito ɗan makaranta suna zanga zanga aka wuce wani gidan giya sai ga wani bahaushe musulmi yana shan giya tare da wani inyamuri a wurin ya sha giya can sai ɗayan da ya bugu sai ya ce wa shi inyamuri sai inyamuri ya ce wai nikan da yake faruwa ne sai shi musulmi ya ce ai an bata sunan manzan Allah ne shi sa ake zanga-zanga tare fa suke shan giya sai wannan inyamurin sai ya wani mummunan magana kan manzan Allah dan giyan da ya dauki golda sai ya shanye yana gama sha sai ya dauki kwalban sai ya fasa kan inyamurin ya ce kace me kenan yana shan giyan ma a lokacin an taɓa manzon Allah ba zai iya bari ba irin yadda kishi na musulmai yake duk inda musulmi yake babu abin da ya kai manzon Allah darja a wurinsa ballantana kuma a ce ahalus sunna saboda ka ahalus sunna a tsaye muke mu rasa rayuwarmu gaba ɗaya akan manzon Allah tsirara mincin Allah su tabbata gare saboda ka ko kayi ƙarya ba ma mai sauraron ƙaryanka an san mu ne masoya manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ina fata duk hanyar da za mu bi mu ga cewa mun ja hankali don al'umma su ƙara fahimtar mu su ƙara fahimtar wannan karantarwa mu yi iya ƙoƙarin mu mu ga cewa muna isa da saƙon Allah subhanahu wata'ala domin Allah maɗaukakin sarki yana son al'umma da suka tsaya suna bin littafinsa suna bin manzansa alkhairi Allah kaɗai ya san iyakan alkhairan da za su daga ƙarshe babu shakka ƙaunar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shine abin da zamu tashi da shi mu yi ta kira zuwa ga ƴan uwa son manzon Allah shine da'a gare shi biyayya zuwa gare shi duk wani bala'in da kaga ya sauko ga al'umma ba komai yasa wannan bala'in ya sauko ba sai sabawa ainihin manzon Allah shi yasa Qur'ani yake istajibu li rabbikum min qabli an yatiya yawmun
istajibu li rabbikum min qabli an yatiya yawmun la maradda lahu min Allah ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير saboda haka Allah ya ce istajibu li rabbikum min qabli an yatiya yawmun la maradda lahu min Allah ku ansa wa kiran Allah tun kafin wata rana da masifa ko bala'i bai sauko ba sabon manzon Allah da masoya manzon Allah sun ansa innama kana qaulal mu'minina idza du'u innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum na'am أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون kaga mu'mine sun ansa kiran Allah saboda haka shi sa suka ci nasara Allah ka sa mu dace daga ƙarshe wayannan yan tatsi ne yan kalakato yan alqur'aniyun abin tausayi ne wajibi ne a ci gaba da wa'azi ana jan hankalin al'umma kan wannan mummunar aqidarsu ɗaya daga cikin su saboda yadda za ku gane cewa sun kama hanyar taɓarɓarewa sun kama hanyar kafircewa Allah a Abuja wani ɗan tatsi ne cewa ya yanzu su yanzu ma abin ya rikita su tunda alkur'ani ya ce kowane annabi Allah yana aikawa ne kowane manzo da harcin al'ummarsa wa ma arsalna min nabi
وما أرسلنا من نبي
min rasulin وما إلا بلسان.
أرسلنا بر- من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم suka ce tunda Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi babu wani annabi da Allah zai aiko face da harshen al'ummarsa zai bayani to mu yanzu mun gane ma tunda annabi muhammadu sallama ba bahaushe ba ne to yanzu muna jiran annabi bahaushe ya zo kaga hanyar kafirci ya zo ko bai zo ba to ƙarshen rikicewa ne dama ai shiri ne na hudawa shiri ne na nasara a mana illa don haka muna kira ga gwamnatoci musamman gwamnan jihar katsina musamman gwamnan jihar katsina a ƙara sa ido kada wancan mai waccan da'awa ya yaudare ku da waɗansu makarantu da ke buɗewa ana karantar da mutane ƙarya ce wajibi ne ku ɗauki mataki da sauran jihohi da suke ƙoƙarin yin tasiri a wurin in ma za a zauna da su ne da maluma a ƙure ƙaryarsu to a ƙure ba ku manta da me ya faru ba na tatsi ne a kano ba ku manta da abin da ya faru a bulunkutu a maiduguri ba ba ku manta da abin da ya faru a gombe ba ba ku manta da abin da ya faru a huntuwa ba da yola ba mu fatan allah ya maimaita su waye suka yi wancan aika aika su ne yan tasirin su ne suka canja zane suka dawo yau saboda haka malamai su ci gaba da wa'azi da karantarwa a yi ta warware shubuhansu sauran kuma hukuma su ɗauki matakin da ya dace a ɗauka ina addu'a Allah ya ƙara sanya wannan taro albarka Allah ya ƙara haɗa kan ahalus sunna wal jama'a akan alƙur'ani da sunna ina fata mu za su ƙara tsayawa da ci gaba da ba da goyon baya ga wannan tafiya mai albarka in Allah da nan gaba kaɗan za mu sanar da ku sabuwar taro don irin wannan karantarwa da zai haɗa wannan fuskoki masu albarka Allah ya kai mu lokacin Allah shi muna jagora Allah ya saka wa kowa da alkhairi ba a yi sallah ba a masallaci muna ba ku hakuri saboda daukar lokaci amma dai alkhairi ne ya sauko Allah ya karba mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh